بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير رانر آه واتو ثلاثة na biyu ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na takwas cikin jarengen majalisai na watan Ramadana na wannan shekara ta 1445 daga makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Allah ya gafarta masa muna darussa daga littafin wato akhta'un wa mafahim yajibu an tusaha wasu kurakurai da ya kamata a gyara su game da ramadana na malam abu ammar ba musa allah ya saka mai da alkhairi za mu tashi a mas'ala ta tara inda malai yake cewa ma hukuman ya taqidu anna siyama la yajibu alaihi illa idza balaga tamama 15 sana wa hal yushratu al-bulugh li wujubi siyam ina hukuncin wanda yake tunanin cewa azumi bai wajaba a kan shi ba sai ya cika shekara sha biyar dindi kuma shin dama azumi wajabcin shi sai an balaga ne musamman a wuraren da wato ake da rangwame na fahimta addini ko kuma irin inda ake zafi ga iyaye da kansu ma sukan discouraging sukan hana yaransu yin azumi musamman yaro wanda bai girma sosai ba sai a ce kai ka bari sai ka girma za ka yi mana to irin waɗannan sai suka waye gari suka zama al'ada wani lokaci za ga har malaman makarantar boko suna ma yara irin wannan huduba yaro yana JS3 ko SS1 sai sai malaman makarantar boko su hana su yin azumi ko a hostel a makarantun boarding sai musu ba za ku yi azumi ba saboda ba ku balaga ba sai a ce ko ɗan SS3 ne kaɗai za su to ina hukuncin haka kuma menene abin da yake ya dace da shari'a game da azumin yaro yace aljawabu ومن الله أستمد العون والصواب قال الشيخ ابن أثيمين رحمه الله العلامة ابن أثيمين أتكي مجموع الفتاوى ناشيكي تشوى البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بلغا متين يزما شرعا تاهو كنشي القلمي ياهو كنسا wannan yana tabbata ne ta ɗayan abu uku na ɗaya imma bi an yatimmal insanu 15 sana ko dai cika shekara 15 din أو أن ينبت الآن أن ينبت الآن وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبل وكما wato gasussuka da za su fito mishi a abin nan ɗinsa a mararsa wanda suka fito a gaba da al'aurarsa kusa da al'aura wannan gashi mai kaushi da yake fitowa a gaban al'aura shi ma alama ce ta balaga in ya fito ko da ba a kai shekara sha biyar ba. Na uku an yanzu lalmani bilazza, sawa'un, sawa'un kana zalika da ihtilamin aubi ya ƙaba, ko kuma fitar maniyi daga al'aura sakamakon jin daɗi. Wannan jin daɗin ya faru ne a cikin bacci ko ido buɗe, wannan shi ne na uku. Wata zidul mar'atu amran rabi'an, idan mace ce ana ƙara abu na hudu, ko ta isa shekara sha biyar ɗin ko kuma ta yi gasussuka a jikin al'aurata ko kuma ta yi wancan ihtilami ɗin ko kuma ta fara daura abin nan monthly cycle haila fai za hadatul mar'atu balagat ran da mace ta yi haila ko shekara ta sha ɗaya ko shekara ta tara ta balaga ana ƙarawa da wannan kuma ko kuma wato mama ya fito a ƙirjinta shi ma alama ce ta balaga sannan ga maza akwai alama wadda bai ambata ba nan akwai fashewar murya muryarsa ta tashi daga ta yara a ji ta zama wani abu haka kaman kaman an shaƙe abin nan sarewa da ya fara wan wan wan haka kamar irin an cire mashin mofula din da kuma muryar shi irin ta yan yara siririya to wannan ma alama ce ta balaga to duk wanda ta fara bayyana daga cikin wannan alamu za a yi hukunci da ita akan cewa wannan mutumin yanzu baliki ne kuma duk abin da ke kan ɗan shekara 60 na dokar Allah ya hau kan shi wajabcin sallah wajabcin sauran ibadoji da kuma abin nan wato ɗaukar ɗawainiyar zunubin da ya ɗauka wa kansa malam yace wa ala hadha faman tammalahu 15 sana min dhakarin aw untha faqad balag wanda ya cika shekara 15 baligi ne ba kamar a tsarin Najeriya ba wanda sai ya kai shekara 18 waman nabatat anatuhu wanda ya samu fitar gashi a mararsa walau qabla 15 sana ko gabanin shekara 15 din ne min dhakarin aw untha faqad balag shi ma ya balaga waman anzala maniyan bilazzatin min zakarin aw unsa haka wanda ya fitar da maniyi ta hanyar jin dadi ba ta hanyar wahala ba to wannan ko namiji ne ko mace walau qabla 15 sana ko kafin shekara 15 faqad balaga to ya ya balaga waman habat wadda kuma ta yi haila walau qabla 15 sana ko da bata kai shekara 15 ba faqad balagat ita ma ta balaga wa rubbama tahidul mar'atu wa hiya bintu 10 sinin so da dama mata sukan yi haila shekara goma musamman a ƙasashen larabawa yaran suna da saurin balaga wani lokaci saboda yanayin ɗabi'a abin da suke ci da irin rayuwar da suke yi da irin hutun da suke samu za ga mu kuma a nan saboda ɗabi'ar rayuwa ta wahala da ƙarancin abinci mai nagarta ko wanda yake balanced da kuma asalin ma halitta ɗabi'a za ga wani lokaci yara mata balagas taka yi jinkiri haka ya, ya danganta wa huna yajibu tanbihu li hadhihi almas'alati allati yaghfalu anha kathiru minan nas yace anan wajibi ne ayi tambihi a fadakar akan wannan mas'ala da mutane da dama suke wofanta daga ita fa inna ba'dan nisa'i tahidu mubakkira wasu mata sukan yi haila da wurwuri wala tadri annahu yalzamu as-sawm wa ghayruhu wa ghayru min al-ibadat ta yi balaga amma ba ta ma san me ke kanta ba kafin ta yi hankali ko ta san matsayin balagar ta balaga shekara takwas tara sai ga mace ta fara haila wata ma san da ta fara haila mace san ma haila take za ta ɗauka ma wani rashin lafiya ne ko wani larura ne saboda wajibi ne iyaye musamman mata da malamai masu karantar da yara 'yan mata su dinga musu orientation akan abin da yake lazimtar su a lokacin da suka fara balaga lazimin ibada da lazimin mu'amala da lazimin kiwon lafiyarsu da kula da jikinsu wahuna sai ke cewa allati ya tawakkafu wujubuha alal buluk ibadoji waɗanda wato wajabansu yana hawa kanta ne idan ta balaga da yanna kathira minan nasi yadhunnu anal buluga inma yakunu bi tamami 15 sana wa hadha dhannu la asla lahu dan wasu na ganin sai in shekarun sun kai ta yi su a kasashen su a kasashen su shekara 15 shine hukuma ta saka mu kuma ka gana a hukumanci shekara 18 to a a a shar'ance babu wata shekara ta musamman eh lokacin da waɗancan abubuwan suka faru sun tabbatar da balaga da aka sai a kula fa idza lam yakun al insanu baligan to asalin magana ita ce idan mutum bai balaga ba fa inna sawma la yajibu alaihi azmi bai wajaba akan shi ba walakin zakara ahlul ilmi anna al waliya ma'murun bi an yi amuran muwallihi as-saghir shi mutumin da yake kula da yaro babansa ko mai gidan shi ko marikinsa ko malaminsa a makaranta ko house master ɗinsu duk wanda yake yana da yara a ƙasan shi waɗanda suke sun tasa ana umurtar shi da ya umarce su da su yi azumi min zakarin au untha bisawmi ya atadahu ya su koyi azumi don su shirya mushi su zama sun saba ba za a ce a bar shi kawai sai ran da ya balaga birit ya fara azumi ba kamar da ake koya mai sallah tun daga shekara bakwai har zuwa shekara goma har zuwa ya balaga a ga lokacin da yake koyan sallah ɗin nan duk ba ta hau kanshi ba amma idan ya saba ran da ya balaga zai ci gaba da yi dama yana yi haka azumi da za a ce a bar mutum sai ran da ya balaga kawai a ce ya fara sallah ta yi ya samu matsala wajen sabawa da ita kafin ya saba zai ya samu matsala ya ce hatta ya tamarrana alaihi dan ya saba da azumin ya samu horo akan azumi wa yashula alaihi idza balaga kuma azumin ya mai sauki lokacin da balaga ta domin shi wa hadha ma kana sahabatu radiyallahu anhum yaf'aluna wannan shine al'ada da aka samu sahabbai suna yi fa innahum kanu yusawwimuna auladahum as-sigara sun kasance suna yi koya ma yaran su kanana azumi hatta innal wahida minhum la yabki har yaro karami dan shekara 5 7 an sa shi ya dauki azumi yayi sahur idan yana kuka bayan rana ta take sai fayu utalu ubatan min al-ihin sai a bashi wani abun wasa wata yar baby ta al-ihin al-ihin shine kaman tedi haka wato auduga wadda take an riga an cashe ta an mata an mata kwalliya ko an ko an dinka abin nan din da shi kamar da ake yin tedi mai Allah yake cewa wata kunul jibalu kal ihin duwatsu su zama kaman kaman auduga wanda aka aka riga aka aka gyara ta ta zama mai laushi to ana yin ana yin ebibi da shi ebibi ta ta ulu haka to sai a dinga ba su ta suna wasa da ita yatalaha biha dan ta dauke mai hankali daga tanan abinci hatta ta guruba shamsu har rana ta fadi wahal wa amma hal yushtaratu al-bulugh li wujubi siyam to shin wajibi ne azumi zai hawo mutun ne kawai idan ya balaga fa na'am eh haka ne yushtaratu li wujubi siyami al-bulugh bin nass wal ijma saboda wanda bai balaga ba in bai azumi bai da laifi sai dai ya rage wa kanshi damar sabawa in kuma yayi zai samu lada iyayen shi ma da suka tashi za su samu lada wa qala al-kasani alauddin al-kasani malami ne bahanafi mutumin ƙasar Sham ne mutumin Halab a ƙasar Sham ya rasu shekara ta 587 shine yake cewa a cikin littafinsa mashahuri Bada'i'us Sana'id Usana'i wa Tartibush Shara'i shine mafi muhimmancin littafi a mazhabin Hanafiya kamar kace misali kamar kace muktasar ko mudawwana a Malikiya shine yake cewa inna sabiya li da'afi buniyati lalle shi yaro saboda raunin jikinsa wa qusuri aqalihi da takaituwa hankalinsa wan shighalihi bil lahwi da shagaltuwar shi da wasa wallahi da wasa da ila yau ya shukku alaihi tafahumul khitab zai mishi wahala ya fahimci sakon da Allah yake faɗa umarnin da Allah yake yi hanin da Allah yake wa ada'is sawmi zai mishi wahala ya iya yin azumi fa asqata ash-shar'u anhu al-ibadat saboda haka sai shari'a ta cire mishi ibadoji wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa cikin hadisi tabbatacce wanda ainihin wato al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito shi daga sahabi Ali da Abu Talib Allah ya kara masa yadda manzo Allah yace rufi al-qalamu an thalathatin an cire alƙalamin rubutun zinubai da ladaddaki daga mutane guda uku an sabi yaro karami hatta ya buluga har sai ya balaga wa an na'imi da wanda ya kwanta bacci hatta ya sai da sai ya tashi wa anil ma'atuhi da kuma mahaukaci hatta ya bara har sai ya warke wannan hadisi ne sahihi kamar da muka ambata Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Khuzaima da Hakim da sauransu malamai da dama sun inganta shi Ibn Hazmin Hakim al-Imam an-Nawawi Sheikh al-Albani a cikin Rawul Galil da Shabul Arnaud da Muqbil Ibn Hadi Allah ya gafarta musu gabaɗayan su wa amma al-ijma'u ala ishtiratil bulugi yace ta fuskar ijma'i kuma akan sharɗanta balaga fi wujubi siyami game da wajibcin azumi faqad naqala ibn hazm ibn hazm ya ruwaito wannan magana ya hakaito ta a cikin maratibul ijma' kuma al-imamu ibn taymiya yana da littafi mai suna naqdu maratibul ijma' yayi gyare-gyare akan abubuwan da ibn hazm ya kawo duk da haka da yazo wannan gabar bai mishi wani gyara ba ya tabbatar da shi a cikin haka وابن رشد ده ابن رشد المالكي الأندلسي أتكين بداية المجتهد كان جزء نبي ومحمد بن مفلح ده محمد بن مفلح وإبراهيم بن مفلح ده إبراهيم بن مفلح هكذا ابن مفلح كده يبقى أتشي وانا با to a zahiri yakan zama shi Muhammad din shine Shamsuddin Muhammad ibn Muflih mai littafin al-furu' al-fiqhiyya da kuma al-adabu shar'iyya mujalladi uku din nan babban ɗalibin ibn taimiyya da imamu zahabi da mizzi ibn taimiyya yana ji da shi ta fuskar har ma wasu masu tarihi suna ambatan cewa so da dama ma aka zo ana magana akan matsala ta shafi fiqihun hanabila ko fiqihu na muqarana ibn taimiyya yakan ba shi dama yayi magana saboda ƙwarewarsa ta musamman akan fiqihu sunan shi Shamsuddin Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi ya rusu shekara ta 763 yana daga cikin manyan malamai a zamaninsa to akwai kuma ibrahim ibn muflih shi kuma shine abu ishaq burhanuddin ibrahim ibn muhammad ibn muflih al-maqdisi dangin su guda shi kuma rasuwarsa 803 shi dalibin wancan na farkon ne ya da littafi shi kuma cikin tafin shiga yana ambata anan al-furu inda aka dauko wannan magana ta shi wannan nawawi da al-imamu afwan al-mubdi kai al-mubdi ko wancan shine mai al-furu al-mubdi Imam an-Nawawi shi kuma ya ambaci wannan magana a cikin majmu' juz'i na shida rahmatullahi alal jami' wallahu a'lamu bis-sawab mallai yace Allah shi ya fasan daidai saboda haka yara ana koya musu azumi ba daidai bane a bar yara su kiyin azumi yaran da tashi ya zama mumayyiz ko dan shekara biyar ko dan shekara takwas babu laifi a koya mai azumi kuma yara ma a yanzu ga suna yin azumi sosai mu dai a nan kasashen mu su kasashen larabawa ne zaka ga yaran su kanana ba sa yin azumi kaga mutum yaro garjeje da shi dan shekara goma amma kawai yana ta cin abinci da rana to wannan rashin kulawa ne wajen koya mishi ibada as-su'alu al-ashir mas'ala ta goma ma halu hadisi sumu tasihhu menene matsayin hadisin cewa ku dinga yin azumi za ku yi lafiya wa hal ma'anahu sahihun shin wannan abin wannan magana da gaske haka take aljawabu min Allah astamid al'auna was sawab amsa game da wannan magana shine hadithu sumu tasihhu da'ifun a hadisance hadisin cewa ku yi azumi in kun yi azumi za ku dinga samun lafiya a hadisance hadisi ne mai rauni al-imamu at-tabarani ya ruwaito shi da Abu Nu'aymin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda al-imamu at-tabarani ya ruwaito shi a cikin al-mujam al-awsat al-imamu Abu Nu'aym al-Asfani a cikin at-tibb an-nabawi nashi a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Zuhair ibn Muhammad Abul Munzir Al-Khurasani wanda mai rauni ne a riwayarsa daga mutanen Sham kuma wanda ya riwaya daga gunsa shine Muhammad ibn Sulaiman mutumin Sham saboda haka riwaya ce wata ke munkara kamar da malamai suka faɗa Al-Imam Al-Akhram Abubakar yana cewa mun tambayi Malam Ahmad dan Hanbali game da Muhammad dan Zuhair dan Muhammad yake cewa yana rawaito hadisai munkarai daga mutanen ƙasar Sham haka Abu Hatim shi ma yayi magana game da mummunan haddasa haka al-Ijli malamai da suka rubuta wannan riwaya suna da yawa akwai al-Imam al-Iraqi a cikin al-Mughni sharhin da yema ko kuma takarijin da yema Iha ulumuddin akwai al-Imam Saghani a cikin al-Mawdu'at akwai Ibn Adi a cikin ad-Du'afa akwai al-Munawi cikin Faidul Qadir akwai al-Fatani a cikin a cikin tarkatul mawdu'at haka al-bayruti a cikin asnal matalib haka imamu shaukani a cikin littafin shi al-fawaidul majmu'a haka dai sauran malamai kaman sahawi a cikin al-maqasid da ibn al-budi a cikin at-tamyiz baya ga wannan riwaya akwai ta riwaya har ila yau shekul albani shi ma ya kawo riwaya a cikin ad-da'ifa lamba hadisi na 253 da kuma lamba hadisi na 2500 188 akwai wata riwaya daban badda wannan da malayin ishara anan wadda riwaya ce ta mafi wannan rauni ibnu adiyin shirwe tota da wani isnadi wanda a cikin shi akwai nahshal ibnu sa'id nahshal ibnu sa'id kuma muttahamun ne bil kadhib saboda riwaya ta fadi ta ko ta ko ina qultu malam ba musa yace lakin al haditha ma'anahu sahihun sai dai ma'anar cewa azmi yana taimakawa wajen gyara lafiyar mutum to wannan ma'ana ce mai inganci a aikace an ga haka fa inna fi sawmi lalle a cikin azumi akwai sihhatan azimatan fi bi jami'i ma'ana ma'aniha akwai lafiya mai girma da dukkan ma'anar lafiya sihhatun badaniya lafiyar jiki saboda karanta cin abinci din yakan taimaka wajen rage wa gaɓoɓin jiki wahalhalun da suke sha yakan taimaka wajen samun shigan abubuwa waɗanda suke ƙwayoyin halitta kala daban-daban da kullum muke ci muke sha kamar da annabi yake cewa ba dan adam bai cika wani buhu mafi sharri kamar kamar cikinsa ba amma Allah ibn adama wa ya sharra min batali saboda kamar mafi yawan abin da muke ci na muke fama da shi na cututtuka abubuwa ne da muke ci a cikin abinci ko abin sha kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa a cikin zatu a cikin tibbun nabawi din shi kamar yadda kuma yake abu sananne a duk bincike na bangarorin kiwon lafiya da bangarorin cututtuka da bangarorin magunguna duk wani dai darasi na ilimin kimiyya da ke da alaka da kiwon lafiya zaka ga wannan wani abu ne kamar ijma'i a tsakanin masana likitoci da masu bincike da pharmacists da nurses da sauran scientists da suka shafi harkar lafiya kamar ijma'i ne akan cewa mafi yawan cutukan da mutane suke fama da su na rayuwa to suna cin su ne a abinci da abin sha saboda duk lokacin da mutum ya karanta yawan abincinsa da yawan abin sha ɗinsa kaga ya karanta chances na saka mashi da cuta haka kuma gaɓoɓin da suke aiki wajen sarrafa abinci idan ana ba su wahala da yawa ana raunatar da su ne saboda idan ka rage musu wahala ka rage musu ka ƙara musu lifespan ka ƙara musu nagarta da inganci hakanan hissi badaniya hissiya wanda ake ji ake gani wasihatul ruhiyya ma'anawiya da kuma lafiyar zuciya lafiya ta ruhi saboda duk mutumin da ya zama bawon cikin sa bai da aiki banda cin abinci to ruhin shi yakan zama ya samu matsala tunanin shi kwakwalwarsa yadda zuciya ta dinga aiki duka suna samun rauni idan mutum ya yawaita cin abinci fasamu bitaddidu hayatul insan bitaddidul khalaya azmi yakan raya yakan yakan yi reviving din rayuwar mutum ta hanyar wato reviving jaddada rayuwar alkhalaya sune cells din jikinsa wa tarhi ma shakha minha da kore abin da ya riga ya tsufa abin da ya riga ya lalace suka zama dead cells kenan ko wa irahatil ma'adda da kuma wato hutar da uwar hanji wa jihadul hadam da kuma digestive system din shi wa a himyatul jasadi da samarwa da jiki wato abin nan himya shine abun da ke bada jiki kariya mai ake ci musu white blood cells abun da suke kariya ga jiki su samu lafiya su ma wa takhallus min al-fadalatil mutarassiba da kuma wato rage aikin fitar da aikin fitar da waste su ne su fitsari da zuffa da bayan gari da sauransu dukkanin waɗannan waste ɗin da ake fitarwa daga jiki idan ka rage wa jikinka aikin fitar da su ka rage mushi wahala wal at'ima ghairil mahduma da kuma fitar da abin da bai narkewa ko wanda su makalkale kaman kananan duwatsu ko wasu abubuwa da ba sa narkewa suna iya makalkalewa a jikin wasu daga cikin sassan gabobin jiki ko kuma fitar da su ya zama wahala wal afunat da kuma al'afun shine abin da ya riɓe ko ya lalace kaman bayan gari kenan aw rutubat allati tatruku al'atima wal ashriba aw wanda abinci da abin sha suke bari a jiki akwai abubuwan da abinci da abin sha suke bari a jiki wanda suna iya zama wani fungi ne ma kaman me za a ce kenan da Hausa fungi ba gasa kuka ba ɗayan hunhuna hunhuna ko akwai abincin da zai ba maka hunhuna a jiki ya iya ka iya kamuwa da wani ƙwayar cuta wani bacteria ko wani virus wanda sai kai ta jinya duk daga jikin abinci ake cin su ko abinci ya maka yawa ko wanda bai nuna da kyau ba ko wanda abubuwan da ke cikin shi na sinadarai akwai masu cutarwa ko wanda wato a cikin shi akwai abin da bai dace da ɗabi'arka ba ko abin da in ka ci shi ci da yawa zai iya illata ka duk akwai shi muna ci ko abin da kuma ko abin da ma wani likita ma ya hana ka ci ko is not advisable mutumin da ke age ɗinka ya ci to kaga duk in baka ci abinci ba duk wannan bai taso ba a tsawon wuni tunda baka ci ba duk waɗannan ba su taso ba amma da zaran ka ci to duka akwai wannan tendency din na abubuwa iri daban-daban sannan akwai abin da kuma wato yadda aka sarrafa shi ko da babu abu mai cutarwa a jikin shi amma hanyar sarrafawar ba ta da tsafta inda aka dafa ko matar da ta dafa ko yadda aka sarrafa shi ko irin yadda aka yi packaging ko processing ɗinsa ko tafiya mai tsayi da aka yi da shi a jirgin ruwa ko wani abu ko daɗewar da ya yi a ɓame da preservative yana tare da wasu cututtuka kuma duk muna ci kai hatta abinci da ake sakawa a kula ya wuna a ciki a buɗe a ɗiba a sake rufewa da za a ɗiban maka wani sashen abincin a kai mai microbiology sa auna maka ga abin da ke ciki sai ka fashe da kuka kai kana gano kai ɗan gayu abubuwa ne da yawa ga sunan banda Allah ya yi jikinmu suna da antibodies waɗanda Allah cikin hikimarsa kullum yake halittarsa suna suna kokawa suna ba da kariya ga jiki ai da auni ɗaya mutum zai mutu jama'a da daga ran da aka yayi ka daina shan nonon uwa rana za ka mutu nonon uwa shine kadai abincin da zaka dauka a cikin abincin da adam yake ci wanda yake da tsantsan nagarta to sai kuma ruwa mai tsafta shi ma nace mai tsafta kuma ina muke samun ruwa mai tsafta jama'a wanda pure water wannan na leda da ake ake nadewa zaka ga wani in ya wuni ko sai ga yayi yan kwallo ba ka yake ci musu ya ja iska kamar wata tsohuwar tifa mallam ya ja iska kawai ba haka ba kai waɗannan ruwan da ake ɓamewa fa a roba ma ba kowane ne yake da inganci ba ba kowane ne ya passing test na standard organization da NAFDAC da kuma yake yake abin nan ba sannan ko da ya yi passing test ɗin yadda ake safara su kamar yadda na faɗa an ɗauko shi ya wuni a rana an ta wurge-wurge da su wani kuma an tsoma shi a cikin kwatanniya wai ana so ya sanyi in ka je kasuwar ƙauye ba haka ake tsumawa ba duk ruwan kwatanniyar ya ratsa ya shiga saboda ai waɗannan robobin ai they are penetratable ai abu na iya ratsa su to abuwa ne da yawa ga malam Yusuf na watakila ta namu bashi rana ya mana shine shine yake da PhD a a wannan sabga sai ya mana lecture wata rana akan waɗannan abubuwan duk ya ruda mu gaba ɗaya dan wannan abun gara baka sani ba ya fiye maka sauki wannan latas da muke ci da za a baka labarin abin da ke cikin shi da kabeji da su wane ne da ake zuba mana a cikin gurasa muna ta ɗiba muna ganin wai mun zama kanawa haba malam in ka ga abin da kake ci a cikin shi hankalinka ya tashi shi yasa yana da kyau yadda ake yadda ake faɗi din nan a nasoshi ka karanta cin abinci za ka karanta wa kanka abin nan al'anabi ke cewa bi hasabi ibn adam luqaymat illomomi malam abdullahi gondo aka tambaye shi alga ta malam mutum ne ya manta bai yi bismillah al'umma ta farko ba zai yi aloma ta biyu ce zai iya yi to mutum ne ya manta bai yi aloma ta biyu ba zai iya aloma ta uku ce zai iya yi ce to mutum ne ya manta bai yi aloma ta uku ba zai iya ta hudu sai gyara zama ce wai za mu haza ka wuce uku ne har mutum zai wuce loma uku me yake nema a duniya me ya ma'ana hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi aka ce kana la ya'kulu muttaki'an ai ba waye da mutane suke fassarawa da cewa annabi baya cin abinci a kishin gida ba a baya zaman dirshe in zai ci abinci haka khatabi ya fasara mutum wato ya zauna a shimfiɗa mai da duma ya naɗa hannu a kawo ruwan wanke hannu ga kwanuka nan ya zauna dafa'an to annabi baya yin haka shine ma'anan kana la ya'kulu muttaki'an kudur fasara in islamiyya cewa baya cin abinci a kishin gidi da mutum ya ka cin abinci a kishin gidi baya cin abinci ya zauna zama na musamman kawai sai dai ya dan tsuguna ya dan ya fata ya wuce irin kaman bai da niyyar ci da yawa dama kaman an maka tayi in mutum ya maka tayi irin ba na Allah da Annabi nan ba yaga kawai ka zauna ka da kafa kaga zai bata rai ko amma yaga a tsuguna kawai ka ja cokari ɗaya ka wuce to da sauki to haka Annabi yake in zai ci abinci daga tsugune ko daga tsaye sai dan ɗebi da biyu kwaya uku sai ya tafi kawai kaga bai niyyar ci da yawa ba shine ma'anar la ya'kulu muttaki'an to mu yanzu yadda muke zama mu shaƙe cikunanmu da abinci sai ka ji babu waje to wannan ba ɗabi'a bace mai kyau jama'a gaskiya kuma tana kashe ƙwaƙwalwa tana kashe jiki tana sa rauni yanzu musamman da azumin nan da azumin nan ana ana shan ruwa in ka dinga diddila ka sha kunu ka sha zoɓo ka ci indomi ka aika an so maka kaza sannan wani kuma na dare yana jiran ka a gida wannan da na bakin masallaci ne ba sai ka fara jawo shi liman kuma da ya kanta alfajiri za ka ci kana jawo shi a sallan magaruba saboda ya daɗar da kai kana ta numfashi sama-sama kamar wanda yake buƙatar oxygen kuma duk bayan wannan an yi sallar isha kuma ka je ka sake ci wani irin mutum ne kai yaushe za ka tara wani abu kenan jama'a mu rage cin abinci da yawa dinnan ba shi da wani alfanu Allah ya kyauta ya ce wa min ma qaluhu anna annahu yahfadhu ar-rutubat at-tari'a wa yahfadhu al-am'a min fasadi sumumi allati tahduthu al batana yace daga sai abinda suka fada oke na dan lake ko wa kada aksar atba min min dhikri fawaid sumi masu likitoci suna yawan ambatan amfanin azumi har ma sukan sa mara lafiya akwai therapy din da za ba mutum daga ciki za a ce ya azumi ma'ana ko ba da niyyar azumin ibada ba sai a ce ka bar cin abinci ana haka ko akwai ciwon da in ka je asibiti daga cikin process na maganin shi shine za a ce to karkaci abinci na awa sha biyu kuma in ka tashi ci ga irin wanda za ka ci wannan zai taimaka wajen jikinka ya dawo da karsashin shi da aka zaka ga hatta waɗanda ba musulmai ba sukan yi irin wannan ba musulmai bane ba ibada suke yi ba ba neman lada suke ba amma sukan bar cin abinci saboda wani yanayi na yi ma kansu kiwon lafiya gyaran lafiyarsu akwai abin da ake ce ma fruit fasting mutane suna yin shi ‘yan gayu suna yin shi azumin mutum ba zai ci komai ba sai ɗan itace sai mutum yi wata guda bai cin komai sai kankana sai dabino sai apple sai ayaba shine kawai abincin shi bayan wata guda sai ya ji jikin shi ya yi lafiya sosai ka gwada alhaji wannan zai gudu kwa? eh baya ci kaji ku sai wannan abuwa eh fruit fasting ne masu kudi suna yin shi sosai sai ga jikinka yayi lafiya tunda su kuma waɗannan ƴaƴan itacen su ba su da matsala su ɗabi'iya ce ba ruwan shi da naman rago ko cow leg ko me sunanta hanta balantana kaza irin wannan gasassu da kifi da wannan duk kwalamar da muke ci balantana kosai da awara duk waɗannan abubuwan da sai an dafa su da wuta ba ruwan shi da su wallahi da naka gwada wannan abin bayan wata guda za ka sha mamaki amma fa za ka ɗan faɗa za a ga kaman ka yi ciwo idan ranar farko ma da ranar biyu gaskiya za ka ji kaman za ka halaka ne a ce tunda kuma suna fafa ciki dama misali yanzu kankana da apple da mangoro duk suna fafe ciki to a ce kuma su kaɗai za ka ta ci wataƙila aiba tana cika ciki tana da abin nan da ke sa ciki ya cika to sai kai ta cin su ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare duk in ka ji yunwa ka ci ka samu kwana talatin lafiyayye ba ka cin wani abu da aka dafa ka gaida za ka zama daga baya za mu dakata nan insha Allah sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam sai Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi